أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa musulmi, wa'yanda suke sauraron wannan darasi da muke gabatarwa a kan ahkamul jana'iz wa bida'uha na littafin al-Sheikh Muhammadu Nasiruddin al-Albani, rahimahullahu rahmatan wasi'a. A wannan rana ta talata, yau muna bakwai ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da talatin da ɗaya ne ga watan uku aihuwar annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin daidai wannan shine darasinmu na shida za mu tashi akan ma alal hadiri na ba'da mautihi abin da yake a kan waɗanda suke halarce wajen marashi lafiya a lokacin da ya rasu ma'ana bayan rasuwar shi idan kuna wajen marashi lafiya sai allah ya karɓi ransa mike a kanku a wannan halin shi ne mala yake cewa na sha bakwai fa'iza ƙada wa aslamar ruha fa'alaihim عدة أشياء فإذا قضى إذن يتكى وأسلم الروح سنن ونن ريناسا يمك أشي معنا رين ناشي يتفي فعليه عدة أشياء akwai wasu abubuwa akan waɗanda suke halarci na ɗaya da na biyu shine an yubmidu ainihi idan ya cika ya rasu sai su rihe masa idanunsa saboda a lokacin da mutum ya cika za ka ga ya bude idanu yana kallon wannan rai na shiga shi can ya ta to sai a shahe mai idanu a rufe su wa ya da'u lahu aidan kuma a yi masa addu'a wannan kuma li hadisi ummu salma saboda hadisin ummu salama qalat tace دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة من ذا الله يشبه وجن أبي سلمة وقد شق بصره قد يزو إذا ننسى سنبودي معنى يا رسول كينا فأغمضه سيمن ذا الله يريه إدانه ثم قال سنن من ذا الله إن الروح للي إذا قبض idan aka karbi rai tabi'ahu al-basar ido zai bi shi fadajja nasun min ahlihi sai wasu mutane daga iyalin abi salama shikenan sai suka kece da kuka faƙala sai manzo Allah ya ce la tad'u ala anfusikum illa bi khair kada ku kira makanku komi sai alkhairi ma'ana kan ku faɗi wasu kalmomi in dai ba alkhairi ba saɓanin abin da mutane suke yi idan mutum ya mutu ya rasu sai a zo a yi ta kururuwa ana ihu ana an gaba ne an lalace manzo Allah ya ce la tad'u ala anfusikum kada ku kira ma kanku komai illa bi khairin sai dai alkhairi فإن الملائكة تؤمنون على ما تقولون saboda lalle mala'iku na cewa amin akan abin da kuke faɗa in kun faɗi alkhairi mala'iku za su cewa amin wannan alkhairi ya tabbata gare shi da ku kuma in kuka faɗi sharri kuma mala'iku za su cewa amin sun maƙala sannan sai manzo Allah ya ce Allahumma ghafir li abi salama يا الله كغفر تام أبو أبي سل أبو سلمة وارفع درجته الله كدغ درجة الشي في المهديين أتكين شريو واخلفه في أقبه يا الله كمي مس أباينسا في الغابرين معناه كمي مس باينسا أتكين متانك قريب واغفر لنا الله كغفر تامنا وله دشي يا رب العالمين يا أبنجزن تالك وافسح له في قبره الله كيلوتا مس قبرنس معناه كفاتا مس قبرنس ونور له فيه الله كحسكك مس قبرنس wannan shine abin da ya kamata a yi ma mutunan da ya Allah ya karɓi ransa waɗanda a wajen su rihe masa idanunsa sannan kuma su yi masa addu'a wannan hadisi akhrajahu ahmad eh, muslim da kuma ahmad juz'i na shidda hadisi na 297 haka imam al-bayhaq ya fitar da shi a juz'i na uku hadisi na 334 wa ghairihum da kuma wasunsu sannan kuma bayan haka أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه سيسره شي da tufan da zai suturce dukkan jikinsa a nemi tufa ko wata dara ko wani zane a rike shi wannan kuma li hadisi aisha ta radiyallahu anha saboda hadisin aisha Allah ya kara mata yarda ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hina tuwfiya ya ce lalle manzo Allah lokacin da ya rasu sujiya bi burdi hebara sai aka tufe shi ma'ana aka lullube shi da wani zane na hebara irin saƙar hebara wannan hadisi a kharaja ku shekhani imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi fi sahihai iman a cikin ingantaccen littattafan su guda biyu sahih al-bukhari da kuma sahih muslim wal bayhaqi haka imam bayhaqi ya fitar da shi a cikin uku hadisi na 385 wa ghairuhu na gaba wa hadha fi ghairi man mata muhriman wannan abinda muka zana ana yin shi ne ga wanda ya rasu ba yana da harami ba ma'ana ba wanda ya rasu wajen aikin umra ba fa ammal muhrim amma wanda ya rasu da wajen harami fa innahu la yughatta ra'suhu wa wajhuhu ba a rihe kansa ba a rihe huskarsa wannan kuma li hadisi bin abbas saboda hadisin dan abbas abdullahi dan abbas qala yace baina ba rajulun waqifun bi arafa wani mutum na tsaye a hilin arafa id waqa'a arrahilatihi sai ya faɗo daga abin hawansa daga dabbarsa kenan fawa ƙasatuhu sai ta taka shi auƙala koko ya ce fa'aƙa asatuhu ma'ana sai ta taka shi faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce aksiluhu bima'in wa sidrin ku mishi wanka da ruwa da kuma magarya wa kaffanuhu fi thawbaini ku yi mishi likafani da tuha biyu wa fi ruwaya a wata ruwaya fi thawbaihi ma'ana ku yi mishi likafani da tuhahin nan nashi na harami wala tuhannituhu kakku masa kakku sa masa turare وفي رواية أو رواية ولا تطيبوه معنى أسامة تراري ولا تخمروا رأسه كوكل كنسا ولا وجهه كوهس كنسا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا سبب زاء تادا شران تاشي القيامة ينا تلبية ينا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وأن حديث أخرجه الشيخاني bukhari da muslim suka fitar da shi fi sahihaihima a cikin ingantattun littattafansu wa abu nu'aym haka abu nu'aym ma ya fitar da shi cikin al-mustakhraj da kuma imam al-baihaqi ya fitar da shi abu nu'aym ya fitar da shi hadisi na 139 zuwa na 140 daidai imam baihaqi ya fitar da shi a cikin na hudu na uku daga hadisi na 30 da tara zuwa hadisi na ɗari uku da tisa'in da uku walaisatin ziyadatu inda bukhari amma wannan ƙarin baya a wajen bukhari sannan na gaba an yi ajiyar bi tajhizihi su yi saurin shirya shi wa ikhrajihi da fitar da shi idan bana mautuhu in dai rasuwarsa ta riga ta bayyana an tabbatar da ya rasu to sai a yi ƙoƙari a yi sauri a shirya shi a fitar da shi zuwa makabarta wannan kuma lai hadisi abi huraira ta radiyallahu anhu saboda hadisin abi huraira Allah ya ƙara masa yarda marfu'an hadisi ne marfu'i ma'ana wanda an jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam asra'u bil janaza ku yi sauri game da gawa har zuwa ƙarshen hadisi malai ce wasa ya ati bi tamamihi fil fasli saba wa arba'in cikon hadisin zai zo a cikin fasali na arba'in da bakwai wa fil babi kuma a cikin wannan babi hadithani akhara akwai wasu hadisai guda biyu asrahu min haza wanda sun mahi wannan fitowa da abin hili walakinnahuma da'ifani sai da waɗannan hadisan guda biyu suna da rauni walidhalika a'radna anhuma malaiki saboda haka muka kau da kai game da su ba mu ambata su amma al-hadith al-awwal amma hadisi na farko fa huwa an ibn umar hadisi ne daga ibn umar wa lafzuhu lafazinsa eh marfu'an wanda hadisi ne marfu'i lafazinsa shine idza mata ahadukum fala tahbisuhu in ɗayan ku ya rasu to kada ku aje shi kada ku tsare shi wa asri'u bihi ila qabrihi ku yi sauri da shi zuwa kabarin shi wal yuqra inda ra'sihi bi fatihatil baqara a karanta fatihatil baqara ma'ana farkon baqara a wajen kansa wa inda rijlaihi da wajen kahuwansa bi khatimatiha har zuwa ƙarshenta ta أخرجه الطبراني ما ليت الطبراني فتد شيء أشكي المؤجم الكبير جزء نأكو حديث ندري بيودة تقوس دكما جزء نأكو والخلال في القراءة قراءة قراءة عند القبور هكذا خلال فتد شيء أشكي لتانشاء القراءة عند القبور من طريق يحيى بن عبد الله بن ضحاك البابلوتي ثناء أيوب بن نحي الحلبي الزهري مولى آل سعد بن أبي وقاص قال سمعت عطاء بن أبي رباح المكي يتناجي عطاء بن أبي رباح المكي قال يتسمعت بن عمر قال ناجي عبد الله بن عمر ياجي فذكره سيئا بتونا حديث قلت ما لا يتسنت وهذا سند ضعيف جدا wannan sanadi ne yana da rauni kwarai walahu illa tani yana da illa guda biyu al'ula illa ta farko albabluti shi wannan albabluti din nan da'ifu mutum ne mai rauni kama qala al-hafiz kamar yadda hafiz yace a cikin at-taqrib illa ta biyu kuma athaniya ta biyu shaykhuhu ayyub bin nuhay malamin shi ayyub bin nuhay fa innahu ashaddu ضعف منه يا هشام روني ضعفه أبو هاتم يا رون ناشي وغيره وقال الأزدي أزدي يتي متروك معنى wannan ba a hadisin shi ana barin shi ba a karban sa wa qala abu zur'a abu zur'a yace munkarul hadis munkarul hadisi wa saqa lahu al hafiz hafiz ya koro o wannan sanadi nasi a cikin al-lisan hadisan akar wani hadisi zahiran nakara wanda shi ma'ana nakara sama bayyana take ma'ana munin shi yana bayyana min ɗariƙi ya haya daga da hanyar ya haya bin abdullah yake sana ayyub an mujahid an ibn umar marfu'an sun maƙala sannan sai ya ce wa ya haya da ifun ya haya shi ma mai rauni ne lakinnahu la yahtamilu hada da shi baya ɗaukan wannan فإذا عرفت هذا إذا كسن هكا تو فالعجب من الحافظ أبن ما ماكي غشي حافظ تن حيث قال لوقتين دي يتي أتشكين الفتح الباري حديثي جزء إن أكو حديثي نتريد أربعين دا أكو في حديث الطبراني هذا أتشكين حديث الطبراني يتي وإسناده حسن إسناد شي ميكوني ونقله عنه الشوكاني شوكاني ما ياتشرو daga gare shi a cikin nailul autar juz'i na uku hadisi na ɗari uku da tara wa ƙarrahu kuma ya tabbatar da shi wa amma al-haythami fa qala sai yace a cikin al-mujma rawahu tabarani fil kabir wa fihi yahya bin abdullah al-balutuli wa huwa da'if wannan duka dai ana so a nuna mana kenan waɗannan hadisai suna da illa game da wannan saboda haka malai saboda haka haka da kai akan su ba abin nan din su ba saboda haka nan ya kamata mu dakata kan mu tsawaita abinda muka faɗi daidai Allah ba mu dada kuskuren da muka yi Allah ya mana subhanakallahumma